الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da sake haduwa a cikin wannan dare na ainihin wato lahadi daren sha ɗaya ga watan sha ɗaya watan zulka'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1445 a ci gaba da karatunmu ko mu ce bayan mun da karatun littafin sulamul usul ila ilmil usul na al'allama hafiz ibn ahmad al-hakami rahimahullah muka ce mun za mu ainihin wato karasa wato littafin tatimmatul fusul lisulamin usul na wato ainihin sheikh salih ibn ali al'umari sheikh salih ibn ali al'umari wanda ma'aikaci ne babba a ƙasar saudiya banda labarin wafatin shi al'asulu baka uku yawa na san dai wasu furo ainihin wato wasu mashuru'at din shi tun 2016 da dai ka san shekara takwas yanzu amma dai ban da tabbacin yara su ina fata an gani so salih bin ali al'umari shine ya ga ya karasa wasu fusul da wasu babuka waɗanda suke da alaƙa da aƙida da manhaji waɗanda shi alhakami bai yi bayani a kansu ba ko kuma ya yi su a dunkule ana samun a irin wannan cikin rubututtuka da majuhudat na malamai ko dai su yi amfani da lafazin tatimma wanda tatimma kusan larabcin zamani ne ko mu ce salo ne na malaman zamani su ce tatimma na kaza amma a da sukan yi lisan ko su yi zain misali kaga ibn hajar ya mawa al-zahabi lisanul mizan kaga asalin littafin shi mizanul i'tidal fi naqd rijal da haka sai al-hafiz yazo yaga akwai wasu bayanai da shi zahabi bai kawo ba akan wasu mazaje da haka sai ce bari yayi mushi lisanul mizan ya mai harshe amma da yin an ce an yi harshe amma akwai asali ko inda mizan shine asali sakon da suka yi zailu mizanil i'tidal kuma suka mai zail wato bindi jela suka mai bindi kaga dai asalin dai shine wancan yanzu tarihu baghdad akwai akwai ainihin wato zailu tarihi baghdad siyaru alamin nubala akwai anisul fudala fi siyari a'lamin nubala duka shine kusan ma'anar tatimma din kun gane wannan kamar wani karashin bayani ne da ainihin wato akan mas'aloli da shi malamin da ya littafi ya tattauna su ko wasu sai amfani da lafazin hashiya sai amfani da lafazin hashiya kamar yanzu risala akwai hashiyatul adawi ko wanda shi ba za a kira shi sharhi ba amma dai kusan ƙarin fito da wasu abubuwa ne da shi malam ya risala ya ya abin nan ɗinsu akwai hashiya hawashi na wato ainihin tafasir da na hadith bangare dai daban-daban na littattafai to wannan tatimma tana da baiti 35 ko tun daga 291 zuwa 324 daga tarar da baiti 35 domin ita sulamul usul ta tsaya baiti 200 da tasa'in daidai to shi kuma wannan sai ya zamanto daga 291 zuwa 324 kenan muna da baiti 35 na tatimmatul usul shi ma tatimma din an mai sharhi an mai sharhi mai suna sharhin sharhi asali sharhin da shi alhakami yayi mawa manzuma shi mai suna ma'arijul qabul ko lisullamil usul sai wani yazo yayi ikmalu ma'arijil qabul qabul lisullamil usul ila ilmil usul wanda duka kusan dai abu ɗaya ne duka dai wannan manzuma da muka karanta aiki ne akan akanta to baiti na farko a cikin wannan kaseto ya za a yi zamu ci gaba da kirgon karatu da wancan ne ko ko sabon abin na manta wancan karatu na nawa ne mai karatu nawa aka sha bakwai ne ka inan mu na sako a ce sha takwas tun da duk dai ƙarar shi duk da ba shi wancan hakami ba ne ya yi amma dai wani kamar yadda lokacin da muka yi awa'i kuttalab na risalar ta ta asiri ai da ita aka haɗa ko muka ci gaba da kirgo amma kuma ita ai ba cikin littafin sai dai shi da kanshi ya sanya ta ƙarshen littafin saboda mahimmancinta to haka inda dai duka a gudu tare a tsira tare ne da kan matsala ɗaya ce قال رحمه الله ومقتضى الإيمان بالرحمن صرف الولا لعسكر الإيمان وحبهم فيه بقدر التقوى ونسرهم إذا أتتهم بلوى وبغض أهل الكفر والإشراك براءة من فعلة الأفاك ولا تعز الكافر العنيدا ولا تحاكي فعله تقليدا ولا تغر بحالهم وما لهم فالله مولانا ولا مولى لهم ونصرهم في الجهر والسرية يناقض الإسلام بالكلية وليت ومقتضى الإيمان بالرحمن wannan wa muktada asluhu wa min muktadan akwai min a gurin mudmara allati satuqaddar domin sarfu wala li askari iman ba shine wato ainihin matattar muktadal imani bi rahmani wato ba shine dukkan abin da ake nufi da imani da Allah kun gane ko yanan ma'anar shi min muktada idan ka koma shafi na 79 inda ya dan yi sharhi a ƙasa ko zaka ga ya sa min muqtad min muqtadayatil imani aw min muqtadiyatil imani billahi azza wa jal an yakuna wala'ul mu'mini li ahli al-imani wa li hizbillah qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd zaka ga ya fasa mai ya sa mai fasali ko فصل في بيان الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين فصلي دكي بياني أكن جبنتر مؤمني بعد goyon baya da ƙarfafawa gare su da kuma baranta da raba gari daga ainihin wato kafirai to za ga ya kawo baituka guda shida baitukan da muka karanta daga 291 zuwa 297 da shida haka ne to kaga nan da yace wa muqtadal imani bir rahman a zahirin shi abinda za a fassara a fassara gardawa abinda imani da Allah ya hukunta sarful wala li askaril imani shine karkatar da wato karkatar da goyen baya mika goyen baya bayar da goyon baya da ƙarfafa gwiwa ga rundunar imani muminai to kaga anan sai ya ihamin cewa sarfu alwala li askaril iman wa kullu ma fi al-imani bir rahmani min ma'ana wato shikenan bai wata ma'ana cikin imani da Allah sai ka goyi bayan muminai shi ko wanda bangare ne daga cikin bangarorin imani da Allah shi yasa muka ce za a kaddara min ta tabi'ir shi yasa anan a ƙasa sai ya ce min muqtadiyatil imani bil kun gane ku inda aka dosa wato ba shine dukkan abin da ake ne amma dai yana daga ciki yana daga daga ciki zaka ce mutumin da yayi alwala ya wanke fuska yayi alwala tun da ya wanke fuska ya yi alwala bai yi alwala ba amma ya yi wani abu daga cikin ayyukan alwala alwala ba za ta cika ba sai da wanke fuska to haka imani ba zai cika ba sai da goyon bayan muminai amma goyon bayan muminai shi kadai ba shi ke tabbatar da imani ba domin akwai wanda zai nuna ya goyi bayan muminai amma kuma yana shirka yana zuwa gurin boka yana zuwa gurin mai duba yana daura laya yana kaza kaga an yi ba a yi ba da haka sai muka ce min ko daga cikin abubuwan da suke hukunta ma'ana suke fassara cewa mutum ya yi imani da Allah sarful wala li askaril imani askar ya'ni jama'a ya'ni ta'ifa ya'ni hizb hizbul iman tawaga ta imani runduna ta imani ka miƙa goyon baya alwala akwai hamza ko alwala'u ne amma an goge ta saboda darura shi'iriyya miƙa goyon baya bayar da ainihin wato goyon baya da jibinta da ƙarfafa gwiwa ga muminai ya zama kana son duk wani alkhairi da zai shafi musulmai kana girmama su kana son su a zuciyarka saboda sun bi Allah sai ce wa hubbuhum wanda alhubbu yana shi kuma min muqtadiyatil wala an ce alwala'u shi kalma ce jami'a shamila alwala'u goyen baya to soyayya tana ciki wa hubbuhum da san mu'minai din fihi da yace fihi damir ya'ud ila al-iman wato fil iman ya zama kana san mu'minai saboda sun yi imani da Allah ba dan wata washija dake tsakaninku ba ba don wata alaka ta wato ainihin nasaba ko ta wato sihir ko wata alaka ta wani kasuwanci ya zama kana son shi ba a kana son shi wa'incan duka ana bukata amma al'ahammu shine kaso mutum saboda Allah bi kadri takwa da gwargwadon tsoron Allah kowa zaka so shi zaka so kowa da gwargwadon tsoron Allah shi wanda ya fi takawa sai zama kafi son shi shi yasa mumini ya fi son annabawa sa'annan sai sahabbansu kamar yanzu a cikin wannan al'umma ba wanda mumini yake so kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so da shi annabi yafi kowa takawa inna attaqakum wa akhshakum lillahi ana inji shi sallallahu alaihi wasallam to bayan shi sai wa sai sahabbansa sun fi kowa takawa sun fi kowa kiyaye dokokin Allah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka sai zama san da za ka yi musu ya sha bamban da san da za ka yi mawa 'yan baya mai lizumtar sallah a jam'i mai yawan karatun alkur'ani mai wanda ya lizumci gaskiya da rukon amana soyayyar da za ka yi mushi ba irin soyayyar wanda ke zuwa sallar jam'in jefi-jefi ba ba irin soyayyar da za ka yi ma mutumin da in yi magana kana ta ba ba shin haka ne ko ba haka ba da gwargwadon takawa ta mutum da gwargwadon son shi da kake yi ko mun gane wannan wa nasruhum da kuma taimakon su idza atatuhum balwa idan wata masiba ta fado musu su musulmai ai soyayyar juna ita ke hukunta taimakon juna inde kana masoyinka kana kokarin kare shi daga duk wani barazana da zai same shi kana kuma taya shi murna akan duk wani farin ciki da ya same shi kaga wannan malam a ƙasa ya kawo ayar cikin tauba wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum auliya ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashin su masoya sashi ne kaga dole ne masoya majibunta mataimaka di yana dauka dole ne mu'mini ya taimaka ma dan uwan shi mu'mini dole ne mu'mini ya so alkhairi ga dan uwan shi mu'mini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fi riwaya min alkhairi an gane ko dole mu'mini ya taimaki dan uwan shi mu'mini manzan Allah sallallahu Alaihi sallama a hadisai da suka zo ta hanyoyi mabambanta shekul albani ya ce hasanun bi shawahidihi wa bi turuqihi a wata a wani lafazin nashi akwai hadisin abdullahi dan abbas ce manzan Allah sallama ya ce ma abu zarrin menene menene authaqu ural iman menene mafi karfin igiyar da ke rike da imani abu zarrin ya ce ban sani ba sai annabi sallama ya ce mushi alƙautsako ural iman almuwalatu fillah wal hubbu fillahi wal bughdu fillah goyen baya saboda Allah ka goyi bayan mutum ka karfafe shi saboda yana kan tafarkin gaskiya yanzu kaga qadiyyar da ta faru bara ta Dr. Idris Bauchi kan mas'ala ta al-isti'anatu billahi isti'anatu billah al-istinsar istinsarullah ta'ala inda al-musiba kaga da ya fito ya faɗi gaskiya a gurin dole kai ahlus sunna ka goya mai baya saboda me saboda yan bid'a sun sa shubha a ciki yanzu goya mai baya ba kare shakhsiyar Dr. Idris bane ba ba wato kai wato kariya ne ga janibin tauhidi ga janibi na aqida ina fata an gane wannan to shine almuwalatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah duk da isnadin yana da rauni ina ga akwai Laith ibn Abi Sulaim a cikin isnadin kuma da Sheikh Al-Albani yayi jawabi cikin wato sahih na tarhib wa tarhib amma dai za a hada shi da wani hadisi hadisin Bara ibn Azib Nabi ya tambayi sahabbai shi ma the same tambaya the same question kun san me authaku ural iman sai suka ce as-salah kaga sun yi muhawala ko ce sallah sai annabi sallama yace wato ainihin hasanatun ya ce ita sallah abu ne mai kyau sai ya ce walaisat laha amma wannan falalar ba ta sallah ba ce sai suka ce to as-sawm sai ce hasanun walaisa laha walaisa lahu shi ma ba falalar shi ba ce wannan suka ce al-jihad ce hasanun walaisa lahu sai sai ce to kun san authaqural iman sai ce shine al-hubbu an tuhibba fillah wa tubghida fillah ka so saboda Allah kuma ka ƙi saboda Allah na fata an gane wannan shine authaku ural iman to zancen taimaka mawa mu'mine kuma kaga akwai hadisai da dama shi ma azza sallama yace almu'minu lilmu'mini kalbun yani yashuddu ba'dahu ba'da hadisin abu musa al-ash'ari mumini da mumini matsayinsu kamar gini ne sashi na, na karfafa sashi ka duba yadda an tashi daura bulo ba a daura ma bulo saman bulo sai dai a dinga zobawa don ya dinga ka ya ji daɗin kamewa yana samun tamasuki da ke to haka muminai suke a tsakaninsu a sarƙe suke duk wata musiba da za ta shafi musulmin gabas ta shafi musulmin yamma kai tsaye duk wani abu da zai shafi mumini na alkhairi ya shafi dukkan muminai shi yasa annabi yace mithlul mu'minina fi ta'atufihim wa tarahumihim cikal jasadil wahidi idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu tada'a lahu sa'irul a'da'iku bil humma was sahar misalin mu'mini kamar jiki ɗaya ne idan wata gaba ɗaya ta samu matsala cikin ce sauran jiki duka ya kama ga malam sani na fama da ciwon hannu Allah ya ƙara sauki gashi hannu ne yanzu guda ne ma ke da matsala ko sai ga dukkan jiki kasala ta kama ka baka iya kwana haka ne baka iya kwana baka iya cin abinci baka sha'awar komi baka son magana har harshe duk karambanin shi da tsilla-tsillan shi sai ya shiru saboda gaba guda to yanda jiki yake da kyakkyawar kyakkyawan ya ake kiran shi wuyarin kyakkyawan installation a tsakanin shi to haka musulmai suke akwai kyakkyawar alaka akwai kyakkyawar sila ta inda duk wani abu da zai samu musulmi ɗaya ya shafi sauran ne ga baki ɗaya duba lokacin da aka samu matsala a ainihin wato madina amur ramada da aka yi fari aka shiga hali na rashin abinci sai na umar ya rubuta saƙonni zuwa ga gwamnoni na musulmi su abu musa al'ash'ari da su ainihin abu ubaida fa abu ubaidata da su abu musa ɗin ma da su amur ibn al'as da ke misra cewa su kawo su kawo tallafi da abu da amr ibn al-as ya tada kafila ta abinci dan duk alhazai da dukkan manoma kowa sai da ya kawo tallafin shi da aka tada kafila aka tado kwamba na abinci tun daga misra raƙuma ke tashi suna tahowa sai da wasu suka shigo madina wasu ba su kai ga tasowa ba kaga soyayya da ke tsakanin tsakanin musulmai kenan ma yanzu al'amuran sai godiya mata yanzu wani a jikin shi ma ya manta ma gaza ana cikin tashin hankali ana kashe musulmi ko a jikin shi ya manta da wannan wani ya manta yanzu halin da sudan take ciki ba don komi ba saboda imanin namu ya yi rauni don wannan yana cikin karfin imanin ka ji duk damuwan musulmi ta shafe Allah ka tsare mu wa bughdu ahli al-kufri wal ishraki na cikin muqtadiyat na al-iman wato ainihin ƙiyayya ga ahalul kufuri ƙiyayya ga kafirai wal ishiraki waɗanda suke shirka da Allah don duk wani kafiri mushriki ne duk wani kafiri mushriki ne kuma duk wani mushriki kafiri ne bara'atan min fi'latil afaki wanda barranta mutum zai yi daga aikin makaryata afak wato kasurgumin makaryaci allazi ja'a bil if shine afak babban makaryaci ya zo da kiran ƙarya to babu ƙarya da ta wuce jingina bautar Allah ga wani Allah to wanda yake mushriki ne dole ka kishi kuma ka yi kiyayya daga ka barranta daga gare shi kaga abu biyu ne ba wai iya kin ba kawai ka ki a zuciya kuma kuna mu'amala lafiya lau baka taba nuna mai kyama da sauranka bayan ka kishi kuma sai ka nuna mai kiyayyan nan shine ma'anar barranta shine Allah ta'ala yace qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahid daga barranta da kuma nuna kiyayya a fili wala tu'izzal kafira al'anida karka mutunta ko ka daraja kafiri wanda ya kasance mai taurin kai alkafiru al'anid shine wanda yake yakan mumini shi wannan ba a girmama shi ba a mai kyauta ba a ainihin kyautata mishi amma kafiri wanda yake gimmi kafirin amana shi wannan ana mai kyakkyawan mu'amala kamar yadda Allah ta'ala ya ce la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون kafiran da ake yaƙi da su wannan babu wani tattausan lafazi da za ka yi mushi amma kafiri wanda ake zaman lafiya da shi ka iya mai kyauta ka iya biya mai haya ka iya biya mai ruwa ka iya yi mai sutura ma babu laifi a cikin haka musamman akwai alaka ta jini tsakaninku tunda a wannan babin Bukhari ya kawo hadisin Asma binta Abi Bakr mamanta tazo tana neman ta taimaka mata tunda ana cikin sulhul Hudaybiya lokacin sai Annabi ya ce je sili rahima ummik je ki sada zumuncin mahaifiyarki an gane wannan wala tugharbiha wala tuhaki ko fi'luhu karkai kwaikwayo almuhakatu anan da wannan tashabbuh karkai kwaikwayon aiki na kafiri taklida dan kai kai koyi da shi karkai haka kuma ya tabbata annabi sallallahu ya ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum hadisin ibnu umar yana cikin abu daud yana cikin musnad al-imam ahmad duk wanda ya kwaikwayo ko yayi kamanceceniya da wasu mutane to yana tare da su yana tare da su kuma al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyam wala tughar bi halihim wa ma lahum karkarudu wato ainihin da abunda kafiran nan da halin da kafirai suke ciki wala Allah suke da mulki a duniya wala Allah su ne suke da nufuzi su ne suke da ƙarfin makami su ne suke da ƙarfi na technology su ne suke da ƙarfi na ainihin wato na fasaha da iya creating abubuwa suna da ƙarfi na wato ainihin kiwon lafiya suna dukkan karudu da wannan aro ne Allah ya ba su wa ma lahum karkarudu da abin da suke da shi na dukiya da yanzu waɗanda suke asiriya ul'alam ai galibi kafirai ne na ɗaya na biyu na kaza kila har kusan na talatin za ga da'ar nan wanda suke masu kuɗin duniya amma kakka rudu da wannan Allahu maulana wala maula lahu domin mu Allah shine mai gidanmu shine majibincin shine mai taimakon mu su ko ba su da wannan ba su da mai gida ba su da mai taimakon su ba su da majibincin su dan duk wanda suka rike ko dai ya zama kiristoci sun rike annabi isa shi kuma annabi isa ya rike Allah ko ko yahudawa da suke ganin sun rike uzair shi kuma uzair ya rike Allah ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba kaga wanda ya rike annabi isa tare da annabi isa ya rike Allah kuma Allah ya hana a rike wani shi kenan dai bai rike komai ba shine Allah ta'ala ya ce zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahu su kafirai ba su da majibinci dan duk wanda suka rike ko dai ya zama baya iya taimakon kowa dama bai ma san suna yi ba gunki ne ko kuma ya zama shi da kanshi ya barranta daga gare su kamar su annabi Isa da Uzair alaihi assalam ina fata an gane wannan fallahu maulana wala maula lahum sai malan yace wa nasruhum fi fil jahri was sirriya taimakon kafirai a bayyana ko a boye yunaqidul islam bil kulliya yana warware musulunci kunshi da kwarkwata shi daga farkon sa har karshen sa duk wanda ya zama yana munasarar kafirai yana taimaka musu yana agaza musu yana buɗe musu hanyoyi da za su taimaka musu gurin yakar musulunci ko a bayyane yake yi ko a ɓoye yake yi ya zama kafiri yunaqidul islama bil kulliya wanda Allah ya ce man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah ya ce duk wanda ya jibince su daga cikin ku to ya zama su inna Allah la yahdi al qawma zalimin wa zalimin bi ma'ana eh al mushrikin ko ma'ana mushrikai tayyib sai ya ce mi dan ƙara ko kaɗan na da tasa'in da bakwai ko in gurin ma na ɓace wa min fi'alil kufri bidayyani ibadatul asnami wal authani wa minhu sabbu sadiq al amini wal huz'u bil kitabi aw bid dini wal jaddu fi fi ityani hakal mazihi bil qawli aw bil qalbi wal jawarihi ومنه ترك المرء جنس العمل فاحذر من الإرجاء وفهم وفهم وعقيل تشكم wannan wani sabon fasali malan ya kulla fasulun fi bayani anna al-kufra yakunu bil qawli wal fi'li kama yakunu bil i'tiqadi fasali dake magana akan cewa kafirci yana kasancewa ta hanyar magana da aiki kamar yadda yake kasancewa ta hanyar kuduri galibi al-mukaffirat aqdiyya ne tun ya kudurta wani abu a zuciyar shi to hakan nan akwai maganar da mutum zai yi ya kafurta sannan akwai aikin da mutum zai yi ya kafurta kun gane ko sai ce wa min fi'alil kufri bidayyani na daga cikin ayyuka na kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah mai hisabi shine addayyan mai yin hisabi ya tabbata cikin sunayen ubangiji subhanahu wataala addayyan ibadatul asnami wal authani bautar asnam wato bautar wani Allah wal authani da kuma bautar gumaka bautar sanam gunki authan kuma bautar duk wanda ba Allah ba duk abinda aka bauta mawa ba Allah ba ya yadda da a bauta mishi alwathan shi kuma as-sanamu shine sassakakken gunki gunki da aka sassaka sunan shi as-sanam an fahimta ko qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin mutanen annabi ibrahim da gumaka suke bauta ma washe yasa yace afata ata'buduna ma tanhitun dan me kuke bauta ma abinda dakan ku kuke sassaka shi amma shi alwathan kullu ma ubida min dunillah wa radiya bil ibada da abinda aka bauta ma koma bayan Allah ya yarda da bautar ya zama wathan shi ma ya zama gunki sawa'un mutun ne ko aljan sawa'un dabba ce ko mini an maida ta wata shi yasa annabi yace Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu min dunillah Allah karka maida kabari na ya zama gunkin da za a dinga bauta mawa koma bayan Allah to daka bautar gunki da bi nau'aihi ithnain sawa'un mutun ya bauta ma al-manhut min al-asnam ko ya bauta ma wani wanda ba Allah ba to yayi shirka aiki ne na kafirai Allah ka kare mu ومنه من ماذا من فعل الكفر سب الصادق الأمين زاجن منزو صلى الله عليه وسلم mai gaskiyan nan mai rukun amana shi fa annabi ba a yi shi dan a zage shi ba annabi ba abun zagi ba duk kafircin mutum inda yana da sauran insaniya da insafi ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya fi karfin a zage shi shi yasa ai da mushrikan makka suke ta gaya mai bakaken maganganu ran sahabbai ya ɓaci nabi ya tara su ya ce mushi ya ce musu amma ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni shatma quraish wa la'nahum ba kwa mamakin yanda Allah ya sa ko a jikina game da zagin da quraishawa suke mu da la'anta ta da suke yi kace muna mamaki sai ce fa innahum yashtumuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana muhammadu suna zagin abun zagi suna aibanta abun aibantawa ni kuma abun yabo ne وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد haka alfazari ya ce ko alfazari to saboda haka ibadatul asnami wato wa minhu sabbu sadiqil amin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafirta wannan ijma'i ne na malaman duniya duk wani malami ya yarda da haka kuma ba a karɓar tubar wanda ya zagi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ma'anar ba za a mai haddi ba sai dai tubar shi ta mai amfani a gurin Allah amma wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo za a sara wuyan shi yace yayi nadama sai a ce to yanzu mun canza niyya da za mu kashe ka arni yanzu za ka mutu a matsayin musulmi mai laifi Allah ya yafe maka to kaga yanzu in ya tuba za a mai sallah za a mai wanka za sai dai kuma shi ma ba kowa ba ya kamata ya zo gurin sai a bar shi da yan tasha can su karata su mai abin saboda rad'an dan tsawatarwa gabakar wani ya sake amma yayi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da wasa yake ko da gaske yake jahannama zai tafi ga lahira zai tafi in ya tuba shikenan canta mai amfani ba za mu shiga tsakanin shi da mahaliccin shi ba ko wal huz'u bil kitabi aw bid dini da kuma yin izgili wa alqur'ani ko yi ma addinin musulunci izgili abubuwa ukun nan ba a wargi da su wannan red light wato jallayi ne a gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alƙur'ani da kuma addinin musulunci waɗannan ba a wargi da su ba a wasa da su walhuzu da izgili bil kitabi ga alƙur'ani au biddini ko yi ma addinin musulunci izgili Allah ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru kad kafartum ba'da imani shi fa istihza'i ka iya cewa wani istihza'in bai ma kai zagi ba fa wanda yayi ma annabi istihza'i ai ayar dalilin saukar ta ai hadisi ya bayyana cewa cewa suka yi wa innan suna nufin annabi da sahabbai wa innan qurra'u din namu mutane ne da ba abinda suka sani sai a ci a koshi sai neman mata wato suna nufin matan su fa na aure sai kusantan mata kawai ga su matsorata a gurin haduwa a yaki duk da wannan zagi ne amma da aka yi magana ya suka ce a wargi suke dan fira ne dai a rage hanya haka to Allah ya ce ba zancen wasa a gurin ai ba da komi ake wasa ba ko a shashance ka yanka ma baban kamari ka ce wasa kake ai ba gurin wasa bane ne wal jaddu fi itiyaniha wanda yake da gaske gurin aikata waɗannan abu al-itiyan bi ma'anar fi'il wanda yake yin ayyukan nan na kafirci ko wato bautar gunki ko ainihin wato zagin manzo sallama ko yi ma alkur'ani izgili ko yi ma addini izgili wanda yayi da gaske kalmazihi kamar wanda yayi da wasa ne da wanda yayi da gaske da wanda yayi da ba'a diddaye to saki ma an ce ba a wasa da shi ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da komai ba a wasa da saki ba a wasa da aure to ina ga annabi da alkur'ani da musulunci mutu ya ce ya saki matar shi ko da wasa ne ta saku in ya ce ya aura maka yar shi ko da wasa ne shi kenan kawai abinda ake jira ka kawo sadaki ko kai alkawarin za ka bayar a zo a shaida a siga sai dai in ba ta so ta ce a uzu billah ba na son shi ce to shi kenan an gane ku sannan mutum ya maida matar shi da ya saka ko da wasa ne ya ce na maida ke ta maido haka ya ce mu matar shi ya sake ta ko da wasa ne ta sake ba a wasa da wa'inda to ina ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka mai magana ta cin fuska ka ce wasa kake yi ai ba zancen wasa a gurin munafunci ne kawai abu ne da yake a ɓoye Allah ta'ala ya bulluko da shi ya fito fili wa minhu tarku saboda mi ai a aya ya ce wala in sa'altum la yaquluna inna ma kunna na khudu wa nal'ab kawai dai muna dan rage hanya ne shine al-khawd muna tafi muna dan fira kuma wasa ne muke ba da gaske bane Allah ya ce la ta'tadiru qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da manzansa da ayoyin Allah za ku yi mawasa da da raini da izgili to kar ku kawo wani hanzari ku riga kun kafirta da imani kina ana kafirta bayan imani ar-riddatu mawjudatun fil islam wa minhu tarkul mar'i jinsal amali daga cikin ayyuka nawa na kafirai akwai mutun ya bar jinsin aiki ma'ana ya rike alkaulu ya saki al'amal ce yayi kalmar shahada amma ba abin da zai yi a musulunci ba zai yi sallah ba ba zai yi azumi ba ba zai fidda zakka ba ba zai yi aikin hajji ba ba duk wani aiki na musulunci ba zai yi ba amma dai shi musulmi ne nan zancen banza ne fahdhar min al-irja'i yace ka kiyayi aqidar irja sune suke irja'ul amali anil anil iman ce ai aiki daban imani daban ai mun yi bayani kan murji'a to to ka kiyaye aqidas duk da su ma ba dukkan su ne suka tafi kan cewa kowane kalan aiki ne mutum baya yi shikenan yana nan a matsayin mumini ba amma dai yana cikin usul din su cewa aiki baya cikin musamman iman to wannan aqida ce mummuna wa faham ka fahimta wa aqil ka gane me yasa ya kawo waɗannan kuyur guda biyu cewa wa faham wa wa faham wa aqili ka fahimta ka gane abin da ake nufi saboda shi wato tarku ba'd al-amali tarku ba'd al-amali tarku ba'd al-amali a wasu guraren baya kafirtarwa kamar mutun ya zamanto azumin ramadana wata shekarar yayi wata shekarar yaki bai zama kafiri ba kamar zakka ko baya fitarwa da kyau ko kuma wata ran ya fitar taran yaki fitarwa wannan bai zama kafiri ba amma ya zamanto duk wani aiki na musulunci baya yi na gabbai wannan ba mumini ba ne shi ne jinsal amal ya bar kututun aikin gabaki daya asalin abin da yake al'amal a addini ya bar shi amal din nan bi ikhtilafi anwa'ihi duk da cewa ita sallah mun sha bayani ita daban take wanda ya barta ya kafirta wannan shine itlaqat as-sunniyya wal qur'aniyya kuma shi ne abin da aiki sahabai suka tafi a kai to saboda haka sauran ayyukan gabaki ɗaya sai a dunkule ya bar su kaga daga ma barin sallah ya kafurta to ina ga kuma ya hada da zakka ya barta azumi ya bar shi hajji ya bar shi da sauran ayyuka na musulunci duka ya bari ya za ya ce shi shi mumini ne wannan ba mumini bane saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul nur Allah ta'ala yake cewa ثم يتولى فريق منهم من بعض بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يا آية تكين إذا دعوا إلى الله ورسوله إيه؟ آه باشي وإنما كل المؤمنين ya ayar take ba wannan ayar subhanallah ayar ta shige mun yanzu nan tun ɗazufa ina tuna da ita amma kuma kaga ta shiga ga ƙarashen ta nan na kawo sun mai tawalla fariƙun minhum min ba'di zalika wa ma'ula'ika bil mu'minin wai za du'u wai ta gabanta shi ba ita ta wannan din ne daga cikin mutane akwai wanda ma duk cikin munafikai za su ce amanna billahi wa rasulihi wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wanda daga sun sun fito sun ce mun yi imani da Allah da manzansa shi sannan sai su juya baya tawalla su juya baya wasu bangare daga cikin su su juya baya bayan haka yana ce wa ma'ula'ika bil mu'min kaga su juya baya kan da shekul islam ya ce su yin aiki a baki dai sun ce sun yi imani amma ba a sallah da su ba sa azumi ba sa zakka ba sa Allah ce to wannan ba mu'mine ba haka shekul islam a gurare da yawa yana kawo wannan bayani musamman cikin majmu'ul fatawa yace wannan karara ya nuna cewa wanda ya bar aiki jinsil amal ya bar aiki bil kulliya ya zama to kafir ina fata an gane wannan to sai mu bar shi haka insha Allah sai mu tashi 301 dubu ta'atul a'immati subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na ya kuma bayanan ya kulu sami'na wa ta'ala